بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawar shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tara albarka a yau muna ranar talata bakwai ga watan ramadan shekara 1447 hijiriya wanda shine 24 ga watan biyu watan fabriye shekara 2026 miladiya isahad muna roƙon Allah cikin amincewa shi da ƙaddarawa shi Allah subhanahu wata'ala ya amince mana ya ƙaddara mana da faɗan abin da yake shine daidai da yin aiki da shi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga afkuwa a cikin shi idan ya ƙaddara mun afkuwa a cikin shi ya yi mana gafara shi ya share shi daga kirazan mu kuma ya nuna mana abin da yake shine daidai idan ban manta ba jiya mun yi da suratul rahman muna roƙo Allah ya sanya mana albarka cikinta kuma ya lullube mu da rahmashi yau kuma insha Allah kai tsaye zan mu shiga cikin suratul waqi'a suratul waqi'a na farko dai sunan suran ne waqi'a a wurin malaman tafsiri da kuma malaman hadisi kuma haka ta zo a cikin Qur'ani an sanya mata suratul waqi'a saboda ayata ta farko an kira alwaqi'a a ciki wanda ta fara da idza waqatil waqi'a sannan haka wato sura nan sura ce wato makkiya a wurin da yawa daga cikin malamai kusan duk malamai sun ce sura ce makkiya wa in kan wasu daga cikin malamai sun togace wasu ayoyi daga cikin sura nan sun ce wannan ayoyin su madaniya ne amma da yawa malamai sun ce duka sura ce makiya dukanta sannan tana da aya gomiya tara da shidda an gane ko sannan ita ce aya ta arba'in da shidda cikin jeren gen sabka ayoyin alkurani ta sabka ne bayan suratu taha an gane ko kama a sabko suratu shu'ara ita ce kenan dai ta arba'in da ta arba'in da shidda bayan haka kuma babba abin da ta kumsa shine tsoratarwa game da ranar alkiyama an gane ko da kuma ayyuka nam da kuma nuna mu ayyukan bayu da sakamakon kowa sannan kuma da kashe-kashen mutane yadda aka kakkasa su a ranar tashin kiyama sannan da tabbatar mana cewa tashin kiyama ko da bayu sun karyata shi a nan duniya a can kuma lahira babu hira a karyata saboda gashi na an gani abu turmisisi an gane ko kina a gulguje dai tana tunatar da mu wato akan tashin kiyama an gane ko sannan kuma akan abin da zai faru a lokacin tashin kiyama sannan bayani dangane da aljanna da wasu ni'imomin aljanna wanda mun ga wasu daga cikin a surat da ta gabata suratul rahman sannan bayani game da yan wuta da azaba azaba wasu daga cikin azaba da yan wuta suke damfarwa da su wanda shi ma mun danga bayani wato a baya sannan taso da matattu wanda sun mutu yadda Allah subhanahu wata'ala bayani Allah subhanahu wata'ala yana tada su da sauran hisabi da za a yi ma bayu gaba daya an gane ko sannan Allah subhanahu wata'ala yana kafa mana wasu hujjoji wanda suke nuna mana cewa taso da matattu abu ne mai sauki gare shi wanda yayi kaza ai yafi karhin kaza ya bashi wahala an gane ko sannan da yadda za a zare rai kafa hujja da yadda za a zare ran mutum daga cikin ran shi sannan kuma da yadda za a maido mashi ran shi an gane ko wato wannan ayoyi kenan kuma daga cikin abin da yake nuna mana ya tabbata cewa qur'ani tabbas sabkakke ne daga wurin Allah subhanahu wataala kadan daga cikin darussukan da zan mu gani a cikin wannan sura mai tara albarka insha Allah subhanahu wataala na'am mi Allah ya ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافذة رافعة إذا رجت الأرض رجاً وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم
wannan sura tana da kuma wato wasu bayanai wanda zaka ga cewa akwai hadisan da suka zo duk da hadisan akwai rauni a cikinsu cikin sanadinsu cewa karanta izawaka kowane dare yana kawo arziki tana fata-fata da talauci an gane ko kowane dare in kana karanta izawaka yana janyo maka arziki kuma tana fata-fata da talauci to ya kina na'am ko yana da rauni an gwada Allah mana gafara wato akwai lokacin da Uthman bin Affan ya zo lokacin da wato ya zo ganin wani sahabi an gane bai da lahiya rishin lahiya sahabin shine wato rishin lahiyar da yake ciki ita ce rishin lahiyar da ya mutu a cikinta sahabin shine abdullah da ya zo ya zo ganin shi cikin hirar da suke ya ce mi kake tsoro katin zira ka firgita mi kake tsoro ya ce wallahi ina tsoron zunubina in iske Allah da wannan zunubin nawa kamar yadda Aisha ummul mu'minin Siddiqa binti Siddiq matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam hiya irsuhu hiya bikruhu hiya unsuhu tazo mutuwa mata mata yanda suke kusa da ita suka kewaye ta tana kuka suka ce ya ke ummul mu'minin ke ce wa Aisha ummul mu'minin ke ce matar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya hiso duk in sun faɗi ni'imar ta ce iwa idol bayan shi kuma sai mi ke ce aka miki sharri Allah ya sabko aya goma suka wanke ki ta ce iwa idol aka yi ta faɗi me yasa kike kuka don rishin lahiya ta ce wallahi ba tsoron mutuwa ba niki karamin guziri nike tsoro karamin guziri wai guzirin da zata iske Allah da shi ranar lahira shi take tsoro to idan su ummul mu'minin Aisha za su yi wannan tsoron mu mu ce me akwai aiki a zaman akwai aiki a gaban wallahi malam yayi karhin aiki karamin guziri take tsoro Abubakar ne Siddiq shine wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi bada labarin asharan bashirin da biljanna sai ya fara da shi yace Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Uthman sai da ya zano su goma su ci fama da wurin shiga aljanna kamar inda annabi ya ce in dai akwai wanda zai shiga bayan shi abubakar Abubakar zai shigo bayan shi wurin shiga aljanna na'am in akwai wanda zai shigo Abubakar ne ka gani sannan Abubakar ha'ilau yana cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya kira shi abokin annabi walillahi almasallu ala ko kai yanzu a ce kai abokin president da ya kake shi a ya kake ka san dai aika sha to amma Abubakar cewa wallahi kawai shi ɗaya a aljanna ɗaya a waje ba ya yi ni ba an gane ko ba ya wannan ba ba ya yanke damƙon Allah ba Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ku ba ku taimaka mashi ba kafarawa maka Allah ya taimaka mashi iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnayn iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Allah yace lokacin da suke su bi a cikin kogo lokacin da yake ce ma abokin shi kal kai bakin ciki Allah yana tare da mu to shi wannan sahabin sai ya ce wallahi yana tsoron guzurin shi yace Uthman yace shin in kawo ma tabib mara likita ya duba ka yace likitan nan shi ma ya kara mana cutar nan bar shi kawai kana buƙatar wani abu in baka Uthman yace a ni ban da buƙata wannan sahabin yace a ni ban da buƙata wallahi ya ce in ba ka saboda ka bar maɗiyanka mata ka ba su ya ce kana tsoron masu talauci ne kana tsoron su yi talauci bayana ya ce ɗiyana ba su talauci bayana na bar musu su dinga karanta izawaka kowane lokaci an gane ko mun ce hadisin da kwai rauni a cikin shi an gane ko ita amman bin bas bin bas ya ce kana iya karanta ta tare da kana nema Allah ya baka arzikinka amma kuma ka kama hanyoyin neman arziki duk kowace hanya shi daman arziki neman shi ake ka kama nemo ka ɗauki sababi kana karanta ta saboda shi ƙur'ani kana tawassuli da shi haka ne ko ka karanta ƙur'ani ka yi tawassuli da shi menene tawassuli shine ka nemi iso da wani aikin ka na kirki Allah ya maka kaza mun gane ko ka nemi iso da wani aikin ka na kirki dan kaza da nayi saboda kai Allah Allah ina son kamar kaza an gane ko shine tawassuli to zaka iya tawassuli da ita ka kama hanyar arzikinka amma za a samu cewa da yawa daga cikin malamai sun ce ai ita iza waka mujarrabun ce ka san mujarrabun an gwada ta ci eh in dai kana yin ta an gwada ta ci ana samun arzikin nan wallahu ta'ala alam wani lokaci abubakar siddiq sai ya ga wasu hurhura a gemun annab sallallahu alaihi wasallam gemu ya fara hori kasan hurhura Allah subhanahu wa ta'ala ya ce menene nazir waja'ahun nazir waja'akumun nazir hurhura ta zo maku mai gargadi ya zo maku duk wanda hurhura ta zo mai aike ba kai ma ka san an dan tattaba duk da ita cewa mutuwa ba a cewa ga me ita ga me ita amma dai a zahiri dai mai hurhura an yi ba shi mutuwa kana kallon baba a to kai baka ji ba aka ce wa kan min fatayum si wa yusbihu lahiyan wa qad nusijat akfaluhu wa huwa la yadri nawa daga cikin samari zai tashi yana tahiya ya maraice ya waye gari lahiya lau babu wani rashin lahiya cikin shi alhali shi kuma alkafanin shi an riga an saƙa shi har an hudo shi kasuwa bai sani ba wataƙila alkafanin mu an hudo shi kasuwa kawai jira ake a ce ka mutu a ji a yanko kai wataƙila an yanka a haje kawai so jira ake a zo a saya wa qad mustajat akfaruhu wa huwa la yadri can yace nam can yace wa kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min saqimin ashihin min al-bahri so yawa nawa zaka samu lahiyayye mara rishin lahiya ko ɗaya ya mutu ba tare da wata illa ba nawa zaka samu mataccen ya kashe ba su lahiya da yawa baka taba samu ba mai jinya akai mashi yana kwance mara lahiya akai mashi mai jinya ya mutu ya bar shi akai wani ya mutu ya bar shi ai wallahi ya mutu ya bar shi har aka zo na uku aka ce akai shi ya ce ka mutuwa ake ya ce mutuwa ake to dan dai mu al'ada mu kaga kuma haka ne duk wanda dai hurhura ta zo mashi lalle mai gargadi ya zo mashi kai dai ka san yas'ub yas'ub a sake shekaru irin wanda aka yi baya ba ba haka ne ko da kyal a samu irin sunan gaba sai wani ikon ubangiji an gane ko eh an mora masha Allah Allah ma shekaru albarka Allah masu albarka kuma wanda za su zo gaba Allah sa masu albarka ne da imani to shine kaga hurhura sai abubakar siddiq ya kalli annabi ya ce shibta ya rasulallah annabi ka yi hurhura ka tsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba shi amsa ya ce shayyabatni hudun suratu hudu ita ta tsuhatar da ni wal waqi'a da suratul waqi'a ita ta tsoratar da ni wal mursalat da suratul mursalat wal mursalati urfa ita ta tsoratar da ni wa amma yatasaalun da suratu amma ita ta tsoratar da ni wa iza shamsu kuwirat duka surorin da in ka lura in ka shiga cikin su akwai abin tsoratarwa an gane ko a cikin can aka ce wasu taƙin kama umarta ka tsaya tak yadda aka umartar da ka yana cikin tsoratarwa da abuka suka tsoratar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san hurhura hurhura da ni da me yake sa hurhura stress stress yana cikin babban abin da ke sa hurora kaga abin da ke cikin ta ya sa annabi yayi stress ya sa shi hurora yanzu in ka ɗauki misali Allah subhanahu wataala ya ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'al wildana shiba ranar da 'yan ƙananan yara zaka gani suna hurhura shine baba mu shaka abdurrazak ya ce to idan yara ƙanana masu gashi baƙi lut suka yi hurhura to su kuma latijawa wanda daman gashin ya yi hurhura ya gashin zai koma abdu ga komi eh sirri siyasa yaro mai baƙin gashi lut an leka kan ya zama fari pat ina ka daman wanda shi da ya mutu fari pat din ne ranar tashin kiyama kenan stress yana sa hurhura shekaru shekaru yana sa hurhura haka ne ko da kaka wani ɗan shekaru kamar ka gani alaran mutum ya fara waje a hunna zirshi ma ko tun ya rarraka a aimu da ɗan saura insha Allah da san saura malako Allah mana gafara eh kaga shekaru suna sa ai hurhura bayan stress bayan shekaru suka ce eh suka ce ɗan tsahi yana hurhura ɗan tsahi ko wanda uwayen shi sun latijan ta gaska aihe shi suka ce yana sa hurhura a suka ce shan magani yawan shan magani ko yawan shan magani yana ka hurhura suka ce sanya turare yana ka hurhura turare a gashi saboda ai turare mine ne alkol ne ko e shi kuma yana kashe horon gashi yana kashe baki ya da shawari to shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga da hudu da waqi'a da mursalat da amma da iza shams kuwirat su biyar dinnan su su abin da ke cikin ta da in yana sauraro suke sa shi horora in yana karanta su suke sa shi horora Allah ran makai masu ne to Allah kama mana Allah kama mana to sai mu zo mu ji daga cikin waƙiya ita wannan waƙiya bayan hudu tunda ba mu ɗauko hudu ba sai mu ji waƙi'a daga ciki menene zai tunzura mu ma ya sa mu hurhura na cikin waƙi'a menene zai maido hankalin mu wuri ɗaya mu gane cewa mu gane cewa Allah ɗaya ne menene zai seta alƙiblan mu menene zai sa duk wani tangarɗa da muke yi mu seto na farko Allah subhanahu wataala ya ce muje fasarar kashin baki ko Allah subhanahu wataala ya ce idan waqa'atil waqi'a idan mai afkuwa ta afku laisa liwaqati haka ba babu wani rai mai karyata aukuwarta hafidatur rafi'a mai kaskantarwa ce kuma mai daukakawa ce Allah ya ce idan rujjatul ardu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa wa busatil jibalu bassa kuma aka dandake duwatsu daddakewa an gane ko fakanat haba'an munbassa suka zamanto kamar kura abin shekewa wa kuntum azwajan salasa ku kuma a ranan nan ku sai ku kasance wani sinfi sinfi guda uku ne za a raba ku kashi kashi kashi uku an gane ko to ya ne kashi yake sai Allah ya ce fa ashabul maimanati ma ashabul maimana to da akwai ma'abota dama to abun mamaki da darajar da ma'abota dama za su samu wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama akwai ma'abota hagum kai yace abun mamaki yanda ma'abota hagum za su wulakanta an gane ko wasabiquna sabiqun da kuma masu rige-rige zuwa aikin alkhairi sai Allah ya ce ula'ikal muqarrabun waɗannan su ne makusanta 'yan gaban goshi 'yan gaban goshin Allah fi jannatin na'im a cikin aljannatai masu ni'imomi mun shi fasara kashin bakin mu dawo sharhi Allah ya ce idza waqa'atil waqi'a idan mai afkuwa ta afku ita ce mi kiyama tashin kiyama idan mai abkuwa ta abku idan aka tada kiyama tashin kiyama wato mun dan yi shimfiɗa ta adarsin baya babu firgici da zaka samu fiye da firgicin tashin kiyama yau mata rauna ha ta zahalu kullum murdi'atin amma abdat wata da kullum za ta hamlin hamlaha وترى الناس وما هم بسكارى duk wata mai shayarwa zata yadda abin da take shayarwa ka duba rahama da tausayi da soyayya tsakanin uwa da mi da ɗa an rawaito lokacin da aka zo mai ake ce mashi kutila ashabul hudud annari zatul waqud idhum alaiha qu'ud an gane ko lokacin da suka hura wuta duk wani wanda ya yi imani ana nasa shi cikin wutan nan aka rawaito cewa akwai wata mata wadda zan mu rahama ce ta mi ta uwa da ɗanta wata mata tana goye da ɗanta tana riƙe da shi ta zo za ta haɗa wutan nan mummunai ne kawai in kai imani ƙona ka za a yi ka haɗa wuta ta yi imani ta zo za ta haɗa wutan nan kawai sai ta tuno da ɗanta sai ta yi baya ba don kanta ba ha ta yarda ta shiga wutar ta kone kan imaninta amma me yasa ta yi baya ɗanta Allah ya ba shi iko ɗan nata yana goye ya ce ya umma mu she kawai ki tausaya mana mu ta yi kaga tausayin mi uwa da ɗa kawai da ta ce ɗanta ya yi magana kuma na goye bai magana ya kenan kawai ta ce ana rawaito shi cikin jararren da suka yi magana an gane ko daga cikin ruwayoyi da aka kawo da aka kawo mu gane da aka kawo lokacin da aka yi ruwan tufana suka ce ruwan tufana a cikin ruwayoyin da za a tausaya ma wani da an tausaya ma matan nan da ɗanta ita matan yare take shi ruwan tufana kasan Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Nuhu ya ce rabbi la tazar على العرض من الكافرين إنك إن تذرهم يدلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا da ya ce a hallakar da duniya gaba daya sai wanda suke cikin jirgin ruwan annabi Nuhu suka tsira wanda ya ce wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha da suka daga to duk wanda suke wajen jirgin nan ba su tsira ba aka ce wata mata ita da ɗanta aka ce ruwa ya kawo mata ya kawo mata ta hau wani abu ya kawo mata ta hau wani dutse ya zo ya rihe ta ta daga ɗanta sama mun gane ita ga ta ƙasar ruwa ɗanta sama bar ta san ruwa ya kashe ɗanta ta daga shi sama ina innaka in tasarhum addu'a ta riga ta wuce yudillu ibadan Allah ya halakar da kowa an gane ko to kaga kenan kaɗan daga cikin tausayin uwa akan ɗanta ɗanta na reno na rike na rike yake gama bare ma me ake ce mashi ɗanta babba ma bare ma na rike to na rike na wanda take shayar da shi ta yadda shi sannan duk wata mai ciki tsananin tashin hankalin ranar tashin kiyama ita ma bari take ta zubda shi mutane kuma ka gansa ana ta su ana maye azaba Allah ce ba wani maye bane ba azaba ce ta yi tsanani tashin kiyama idan ta zo ta abku babu wata rai da za ta karyata ta saboda ga ta ta abku idza waqa'atil waqi'a to anan babu ran da ta isa ta karyata a karyata ma a ai anan duniya rai da yawa ba su yarda da tashin kiyama ba ba su yarda ba tu c'est la nature suke cewa c'est la routine shi menene juyawa ne kawai duniya ake a ce changement de corps ne ake changement de maison changement de wane ne express kai ji abubuwa da yawa a ce wai in ka mutu yanzu a wannan sai a aihe ka wani gida ko kuma in ka mutu a mutum sai a aihe ka a tsuntsu ko a aihe ka a mi saniya shine daga cikin akidar indiyawa na dako a yanzu sun fara hankali ai ba su cin shanu ba su bugon shanu wasu ayatini na indiyawa wai a itikadin su ancestor ɗinsu ne da suka mutu suke dawowa a shanu kana kallo sai ka bari saniya ta zo da ma banna ka kora ta can ma sai ka bauta ta suka ga ana ci ina ina a ce ma yammu yammu din nan bushe indiyan nan muga yadda ake wannan ya kake ganin su kawai daji san mu dan kora su barbeki tam Allah mana gafara kaga sai suke ganin cewa shashaman da maison ne sai la routine su kafirawa ma makka da wancan kafirawa na dami suka ce a izamitna wa kunna turaban wa izaman a inna lama ba'usun ko suka ce wai shin yanzu in muka mutu aka binne mu muka zama ƙasa muka zama ƙasassuwa radaddagaggu wai shin za a tada mu aw aba'unal awwal shin hatta da wancan uwayenmu na farko kace a tada su suke ce ma annabi ha akwai wani kafiri da yazo ya dauko kashi ya murza shi shine Allah ya ce wa daraba lana masalan wa siya halqa wai har yake buga mana misali ya manci halitta shi ya dauko kashi gaba annabi yake murje shi qala man yuhyi al-izama huwa ramim wa ke ta wa zai isa ya tada wannan kashin alhali ga dana ya zama radaddagagge sai annabi Allah ya ce mai kul yuhi allazi ansha'aha awwala marra amsa daidai da hankali ka bashi labarin wanda ya tada wanda ya kirkire ta tun farko shi zai tada ta wa huwa bi kulli wa huwa bi kulli shay'in alim shi yana sana da komi shine ake bada misali wa huwa bi kulli khalqin alim akan kowace halitta wato Allah yana sane ake bada misali wannan telephone portable wanda ya kirkira ta in ta lalace sai ka stada ta zai kasa mai dota yanzu telefon ɗinka in ta lalace a cana aka yi ko sai ka mai ta cana ake tada ta anan anan kwakwatawa zaka je wani wanda bai taba ilitire bai taba lakal bai zo ya gyara ma ita haka ne ko ba haka bai ma san ba mine ne da mi wani maciyar aka hada shi to sai Allah da ya kirkira kuma ka ce tada zai ba shi wahala ai ka gani hankali bai doka hankali bai doka bala qadirina ala an nusawiya Allah ya ce mu masu iko ne mu jera ya iyan ya tsotsin hannun cika sutuwa a mai da komi yanda yake an gane ko kenan duk wanda kaga yana ƙaryata kiyama to wa ma qadarullah ga gadare bai ma san wane ne Allah ba haka ne ko bai ma san wane ne Allah ba Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komi an gane ko ba abin da ya isa ya ɓoye mashi ko ya ɓace mashi shi ne ya ce laisali wa ƙatiha to masu ƙaryatawa yanzu ku ƙaryata zai yiwuwa ai mun gani can baya gatse da ake masu ko hazihi jahannamun lati yukazzibu bihal ga jahannaman nan da kuke ƙaryatawa ya tsufu na baina hawa baina hamimin an to yanzu ga kiyama ku ƙaryata in ku isa sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa mi
khafidatun rafi'a ita alkiyaman nan an gane ko ita wannan wato kiyama zaka ganta cewa khafidatun rafi'a ta kasance mai kaskantarwa ce mai daukakawa a nan duniya zaka ga akwai wasu mutane su ne masu manya-manyan matsayi a duniya wanda komi sai da su ake sai an shi tashi kiyama ka gansu su ne asfala safilin su ne a can ƙarƙashin wuta aiko an kasantar da su gaban kowa ƙiri-ƙiri a zo a kamo su huzuhu fagulluhu sun maljahima salluhu sun mafi silsila an gane ko zar'uha sab'una zira'an fasalku anan duniya ana ganin su sune wa masu matsayi su ne masu daraja su ne masu fara'aji su ne wane ne su ne kaza kaza to a lahira kuma ta zama mi hafida an kaskantar da su sun koma su ne asfala safile su ne can kasan wuta an gane ko shine fa amma man amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishat wa amma man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunin shi ya shakwas kuma fa ummuhu hawiya ita ce can kasan wuta akai su can hawiya wa ma adraka ma hiya narul hamiya wata wuta ce mai hababbaka can kasa take ka san wutai eh fi amadin mumaddada ne cikin menene take wata ciki da ciki wata ciki da ciki jahannama lazzahu tama sa'ira saqar jahim hawiya haka suke me sanhi sanhin kai a wuta babu sanhi sanhi la haula wala quwwata illa me sauki saukin dai ita ce mi jahannama ita ce sama sama sarari sarari fi amadin mumaddada cikin lungu da lungu ciki da ciki da aka sa su to hawuya ita ce ta ƙarshe kai kana ganin mutum mai tsayi mai daraja su ne kaza su ne a faɗa a ji su ne kaza a nan duniya a kiyama kuma ta maida shi khafida ta kaskantar da shi ita alkiyama an dukulkula shi an kai shi wuta rafi'a mai ɗagawa mai ɗaga darajar wani akwai wanda anan anan shine annabi ya ce mana ruba asa asha akbarin eh law aqsama ala allahi la abarra ya ce so da yawa za ka zama ka samu wani asha asa agabar ka gan shi kai gashi nan furtu cikin ya yi ƙura duk in ya zo ƙoha ana tunkuɗe shi ana hana shi wucewa ba a son wannan ba a son taruwa da shi saboda ana ganin shi kaskantacce ne sai annabi ya ce mi lau aqsama ala allahi la barra da zai annabi ya ce wallahi da zai yi rantsuwa akan Allah Allah sai ya kubutar da shi mun gane wannan yau irinsu da zai ce Allah wallahi yau sai an yi ruwa da zai ce haka da yanzu sai an yanzu saka ga an yi ruwa saboda mi waliyin Allah ne man adali waliyan faqad azantuhu bil har waliyin Allah ne Allah yana da yana da matsayi mai girma wurin Allah Allah yana son shi wanda Allah bai kubutar da bai wannan bai tuzartar da rantsuwar shi sai ya kubutar da shi amma anan muna ganin shi mi asa asha arba matfuwan alal abuwa abuwa in ka zo ma yanzu nan misali da zai shigo masallacin nan kowa ba ya yarda ma ya zamna kusan shi watakila an gane ko yau lau aqsama Allah la barra an gane ko ana ba da labari wani ne yake ba mu labari ya ce a ofital aka yi haka ya ce akwai wani bawan Allah ne ko an daidaita irin wannan masu matsalar nan za a yanke masu kawa ne ko mine ne kilsoskop sa za a mai amaliya dai za a mai intervention dai a likita hospital irin wannan almajirai dai ya shigo dai yana dan farashi yana wane ne a cikin wannan sai ya kira shi ya bashi sadaka sai ya ce ka mana addu'a sai ya shahi wurin ciwon ya mashi addu'a Allah baka lafiya wallahi aka ce muharin hasa aikin da aka yi ya warke ya warke kwata-kwata ya warke kwata-kwata kwata-kwata akwai irin su bayan Allah kuma irin wannan bayan Allah in ka gane su warewa suke gudu suke akwai kisa su yawa wanda sun tsere akwai uwais ko uwaisul karni eh baduku ne shi baduku menene mai gyaran wannan mai dinkin fata ne mai dinki ne yace in ka samu uwaisul karni ka ce ya mami addu'a ka duba ka gani akwai wani labari shi ma a madina wani lokaci aka yi ta roƙon ruwa shiru shiru aka yi ta roƙon ruwa kawai shiru kake je shi wani ba Allah malamin yana zamne cikin masallacin manzo yana zamne bayan isha'i haka ka arihe masallaci ko sai ya zo ya ga wani mutum ya shigo masallaci sai ya yi nafila raka a biyu sai ya daga hannu ya ce Allah mutanen Madina sun roƙa ka masu ruwa, Allah ba ka masu ba. Ya ce, Allah na rantse da girman ka da buwayensu sai ka masu ruwa. Malamin ya ce, sai yake ganin wane ne wanda yake yake ma Allah gatse yake rantsuwa da Allah haka ya lalle shi ya ce ko dai ba hukaci ne sai ya ji wani dan karamne karamne haka yahu ta koha ya ga menene tuni gashimari ne ya taso hadari ya gamu bakin hadari shi kuma da ya shiga babu alama hadari gajimari za a hara ruwa ya zo da gudu ya isko ba Allah nan ya feci ya feci kai yanzu wannan ka same su ya kenan to matsalar mutanenmu na yanzu wallahi ko da zaka ga irin su wataƙila kankace ya roƙa ma aljanna ko gafara sai ka nemi bi duniya kuɗi bal su siru na hayatar duniya fulus Allah fulus ka duba mutum ya shege sun ka'aba yana ta Allah fulus haka ce mai shanna ya ce an bani janna na roƙe ta Allah wani gafara Allah kare mu to kaga kuma wannan ka sani fa irin wannan bayan Allah wallahi kai ma zaka iya zama kai karan kanka zaka iya zama ya ne ake zama bayan Allah wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi Allah ya ce bawana bai taba kusanta ta da wani abu ba fiye da da yake nike so fiye da abin da na farlanta mai an Allah ya farlanta ma abu kai yawaita yin shi yace wa ma ya taqarrabu abdi ilayya bin nawafil Allah ya ce cikin hadisul qudsi bawana yayi ta kusanta ta da ni da nafiloli hatta uhibbuhu har sai na so shi wannan ka yawaita nafiloli ka koma bawan Allah na gari ingantacce ka zama cikin waliyan Allah ka kaskantar da kanka eh kuma ka shi kai ba komi bane ba dan yanzu mu da ka san ka zama wali an shiga uku sai a ashe ba kushera albarka kana raba aljanna kana raba daraja wannan wallahi duk munafukai ne dai iska ne duka san succession wane ne ya isa ya bada aljanna in annabi bai iya bada ta wani Allah mana gafara. Wai a zo a zamna wai zamna yana raba muku aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Fatimatu bintu Muhammad ya Safiya yace salini min mali ma shi'tu fa inni la ughni anki min Allah shay'a. Annabi ba wanda yafi so a duniya fiye da Fatima. Diyar shi yace Fatima ki tambaye ni a duniya cikin dukiyata abinda kika ga dama ko menene in ina da in baki shi. ya ce amma ki sani wallahi ban ni iya maki komi a wurin Allah in annabi bai iya yi ma Fatima komi wurin Allah wani tarkata ba ta ta ne ya isa yi fi sabilillahi wai kuma shi kenan an ji imani su suna rabon ya ce ma yana magana da la haula wala quwwata mahaukaci yayi gaskiya ya ce lahira mun sha dariya kan azo gare mu wallahi in dai an sha dariya sai an yi ta Allah Allah mana gafara to kaga sai kana ganin shi kaskantacce a lahira sai kaga su ne menene ula'ikal muqarrabun sai kana ganin shi kaskantacce sai kaga lahira su ne udkhuluha bi salam annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa sai ya bi takan siradi Allah ya ce mana wa in minkum illa wariduha annabi yace a cikin wanda za su bi takan siradi akwai wanda za su wuce kamar walkiya sai kana ganin shi wannan kaga tuni ya wuce akwai wanda sai sun wuce siradi ce aka ce wai a wannan a kiyama akwai siradi ina siradin yake eh sun wuce fit to shine Allah samu ne amin ya rabbal alamin amin ya rabb yace khafidatu rafi'a sai Allah yace me idza rujjatil ardu rajja a yaushe ne za a yi wannan a ranar tashi kiyama idza rujjatil ardu rajja idan aka gilgiza ƙasa aka gilgiza ta girgizawa aka garbale ta aka tankade ƙasa aka rairaye ta shine Allah subhanahu wataala ya ce yake ce mana iza zulzilatil ard zilzalaha idan aka girgije ƙasa girgizar ta girgiza ta kirki wa akhrajatil ard athalaha ta fuddo duk wani yaune yaunen ta duk wani nauyi ta fuddo shi wa qala al insan ma laha mi ya samu ƙasa mutum yake cewa yawma idin tuhaddithu أخبارها بأن ربك لا حول ولا قوة إلا بالله شيني إذا رجت الأرض رجع إذا أكا جرجي كسا جرجزة أكا تنكديتا أكا ريديتا duk ƙasa a kankare ta a barkaɗe ta duk wani abu da ka sani na abin da yake ƙasa ya yi ƙasa babu komi shiru an karkaɗe komi sannan Allah ya ce min wa bustatil jibalu bassa sannan duwal watsun nan duk girmansu a yi kasan muna ban maganin duwal watsun mala ka je ka ga dutsen uhud kusan katsan kilometer cikin daji yana tahiya dutse guda ne ga kuma tsawo mu duwatsun da muka sani na wannan ka duba ma na afrik le plus long monde afrique kilimanjaro mu kilo nawa ne yake yi sama ina yan lafal ina yan lafal eh kasbin josan kilometer ne ko a sama ha nawa katmin nafsan kilometer a sama ko longiyar ɗin shi ne ko a ƙasa ne a ƙasa ne haka katmin nafsan metar metar metar sama ko to wannan duwatsun Allah subhanahu wataala almuhim wannan duk bangaren ku ne duwatsun na Allah subhanahu wataala za a nakarkake su za a kode su wa takunul jibal kal ihnil manfush duwatsu za su kasance kamar abdiga abin kadawa yanda ake bige abdiga an gane ko su zaman tomi duk babu nauyi sun zaman tubus ko kuma mi su kasance kamar kura an kaɗe su an buge su an gane ko duwal watsu duk girman su duk wane ne din to in duwal watsu suka koma haka ina wani imarat namu dogayen gidaje da muke ina su burji khalifa babu da an nuke su an gane ko wa yas'alunaka anil jibal suna tambaye ka ya rasulullah akan wa'annan duwatsu ya za a yi da su ranar tashi kiyama fa qul yansifuha rabbi naswa Allah zai markade su zai nike su za a tattace su a natse su a buge su a yi mi a daddake su an gane ko fa qul yansifuha rabbi fa yazaruha qa'an sassafan la tara fiha iwajan wala amta za a bar kasan nan yan teren pla teren libre ba ka ganin menene tudu a kanta ko ka gangara teren plan ne teren libur haka za a mai da ƙasa tashi kiyama la haula wala quwwata illa billah kaga ai akwai tashi hankali duwal watsu an nikilkine su an gane ko fakanat haba'an mumbatsa za su kasance kamar kura a bar shekewa dutse ya zama kura ba wai ya zama ƙasa ba ƙasa in ya zama ƙasa menene ne ka san bambancin kura da ƙasa ƙasa ka iya mi ka iya sai sai dinta haka ne ko kura ha kura ba ta ruwa to dutsi ya zama kura a bar shekewa ya kake gani kai wannan tashi hankalin wai wannan abin da zaka lura manya manyan halittun Allah ne subhanahu ta'ala Allah ya canza masa halitta ya girgiza su aka maida su ba komai ba ina kai dan adam a ciki ina kai dan adam da kake saman ƙasan ma mi ka taɓa yi ma ƙasa a zaburarka a bugonka mi ka taɓa ma ƙasa innaka lan tasriqa al-arda walan tabligha al-jibala tula quburu nami a ina ka taɓa wasa ƙasa a ina ka taɓa kai tsawon dutse ina ka kai ina ka kai to ƙasan ma da kake cikin ta da duwatsun da ka kasa kaiwa tsawon su ga halin da suka shiga ranar tashi kiyama ƙasa an zazzage ta an garbale ta an tankaɗe ta duwatsun an daddake su sun zama ƙura to ina ga kai zaka gagara Allah ne la haula wala quwwata illa billah sai Allah ya ci gaba da ce mana wa kuntum azwajan thalatha na'am Allah subhanahu wataala a ranar tashin kiyama za a raba mutane mutane na duniya duka duka sakalai ne an rabu gida mai gida uku an gane ko an rabu gida uku gaba ɗaya kenan rabu wannan gida uku za a yi shi ne ala hasabi wannan shiga shiga mi shiga ɗokan kowa sakamako ai ka san ana akwai ko da wannan aka yi imtihani aka yi aka yi wani examen haka ai ana rarrabuwa ko akwai mi ake ce mashi akwai eliminator not eliminatoire haka ne ko ko da wani examen za a yi ko da wani recruitment za a yi not eliminatoire wannan garanti sannan akwai wanda sun yi passe ko sannan kuma akwai mi akwai ishuwe da haɓa ishuwe za a shiga a yi nan to aje da su list datan ta din list datan ta ayi akwai wanda za a ɗauko akwai wanda sun yi ishuwe to list datan ta din ke ga to can ma wa kuntum azwajan salasa tunda a can ‘yan wutan ma akwai wanda za a ceto a maido su aljanna amma wa kai dai wutan nan ka a shige ta imam malik yake faɗi mai ƙaramin kaso a wuta ƙaramin kaso mai ƙaramin lahi ya yi shekara nawa tamanin a lahira shine mai karamin lahi a dan karami ne shiga ka fito kamar yanzu ne in kai dan karamin lahi a nan oh, kaga in aka kai ka prison ko ba komi kana bin semen ko ko ba komi kana bin semen to ina haka ne eh bin semen ne ko to ka je ka fito dai kawai akwai masu kasan rai da rai ko can ma wuta akwai masu rai da rai Kwana babu ɗaya- mutuwa Kwana ɗaya na can kwana fi yawmin kana miqdaruhu wa inna yawman inda rabbika alfi sanatu.
ka alf sanatin mimma ta'udun kwana ɗaya a nan a can shekara dubu ce ta nan shekara dubu ta nan shekara dubu biyu de jour dubu uku trois jours yaushe aka yi semen eh har yanzu ba mai har yanzu du- duniya daga aihuwa annabi isa isa har- ya ake 2000 ake kenan kwana nawa makaranta la haula wala quwwata illa billah kwana biyu na na lahira to a haka za a yi sati a yi wata a yi shekara a yi shekara tamanin kaga aika a shiga wutar na wallahi Allah tsare mu to kuma wa ma adara ka in ka shiga kai ne mai karamin lahir wataƙila kai ha alimka ma daga wannan ka yi ɗari da nawa da sattin la haula wala quwwata wa ku wallahi ya yi ƙarfin kaɗewa wannan wallahi ya yi ƙarfin kaɗewa wa kuntum azwajan sai Allah ya fara rarraba mana su wane ne azwajan salasa din nan Allah ya ce mi فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة Allah subhanahu wataala ya ce to akwai ma'abota hannun dama wanda za a ba su littahin su da hannun dama wanda su ne sharan hannun dama na al'arshin Allah ala wan- ala ta- had- ahad tafsir an gane ko fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya wanda aka ba littafin shi da hannun shi na dama sai ka ga yana ku zo ku kalla ku karanta littafi na ku kalli littafin aiki na ka ɗauki examen eh, ka ɗauki bulletin an raba bulletin aka baka bulletin ya ne in ka yi 18 day moyen ya kake gani kowa sai ya gani a unguwa eh eh, wallahi an raba wani bulletin haka je gida kowa sai ka nuna wa misalin ke ga in an baka hannunka na gida ba ya kake ha umuqra'u kitabiya jama'a ku kalli littahi na ku kalli littahi na ku karanta ku gani menene na samu lot eliminatoire shi kuma wanda aka ba littahin shi na hannun hagu ma in aka baka kai wani saturday muayyana fa fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ya ce kai cona da ma ba a bani littafin nawa ba walam adri ma hisabiya da ma ban san menene lissahi na ba ya laita haka da tilqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya da sannu mutun yayi ta bibiya ka duba ka gani to wannan haka ne Allah ya ce duk wanda aka a cikin wannan azwajan salasa din nan sinfi sinfi kashi kashi na mutane guda uku akwai in hannun dama an ba su littafin su da hannun dama yace ka do ka ga abun mamaki shine yace ma eh, wa ashabul maimanati ma ashabul ka zo ka ga abun mamaki sakamakon da mutanen nan na hannun dama za su samu abun mamaki na sakamakon mutanen hannun dama su ne 'yan sharar hannun dama na al'arshin Allah sai Allah ya ce وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة Allah ya ce wa ashabul mash'ama akwai kuma wanda ake ba littahin su ta hannunsu na hagun wai ka san ta hannun na hagun ba kawai mai koma ba ake kamshi hannun hagun Mm-mm. hannun na hagun jan shi za a yi a sanya cikin cikin mutum a ja shi amma man utiya kitabahu wara a zahare bayan bayan shi a ja shi a bullo hannun hagun din na can baya a dungura mai littahin dashi la haula wala quwwata illa billah Allah tsare mu wallahi wannan abubuwan sai su tada maka hankali dole ka tada hankali kai imani za a ba su hannunsu da hannun agum sai Allah ya ce mami ma ashabul mash'ama ka zo ka gani mamakin wulakanta da tarnako na azaba da aka yi ma da tanadi na azaba da aka yi ma wanda aka ba hannun littafin su na hannunsu na agum Allah tsare mu sirfi na nawa yanzu a nan kaga Allah subhanahu ta'ala yana faɗa mana asnaf ɗin ne kuma yana faɗa mana mamakin me za su samu sai a gaba sai a gaya mana menene mamakin sai ka ji daga cikin mamaki an gane ko sai Allah ya ce mi
والسابقون السابقون
sai Allah ya ce silfi kashi silfi na uku jama'a ta uku sune not eliminatory wasabiquna sabiquna masu rigai-rigai a aikin alkhairi masu rigai-rigai a aikin alkhairi a nan duniya kaga Allah ya ga dama ya hada su da suwa ba ashabul maimana a ce a ba su littafin sunni na na hannun dama a a sai aka hudda su e wusu wannan sai solle sai sai an hudda su ba ɗaya ba suke da wa na hannun mi na hannun dama kenan as-sabiquna as-sabiqun masu rige-rige a aikin alkhairi wannan kuma abu ne mai sauki zaka iya samun shi kai ma a duniya ce da an tashi aikin alkhairi karka kuskura a barka baya an gane ko ka duba kaga sabbai yanda suke rige-rige a aikin alkhairi rige-rige suke a ce kai ka fara yi kai ka fara kaza a aikin alkhairi kanka jira sai an ce sai kai an gane ko ka duba ka gani menene ya kamata ka yi kuma ka dinga rigai-rigai kal ka bari malam ya riga ka kal ka bari wane ya riga ka iya gwargwada abin da zaka iya aikin alkhairi an gane ko ka duba ka gani wani lokaci sahabbai talakawa suka zo suka ce ya rasulullah sahabbai talakawa za ba ahlul dusu bil ujur talakawa dan ka san gaigawa ruwan aikin alkhairi suka kawo karan masu kuɗi a wurinsu shin mu yanzu wai masu kuɗin mu ma ka karan su wallahi watakila mun hisa wannan din aikin alkhairi wai karan su da suka kawo suka ce yusallu da kama nusalli suna sallah kamar yanda muke sallah wa yasumuna kama nasum suna azumi kamar yanda muke muke azumi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim kuma su suke sadaka da sauran kuɗin su mu kun bamu da abin da zan mai sadaka ka gani sai annabi ya ba su ya ce kuma ga abin da za ku yi sadaka ya ba su tasbiri tahmidi da halili duka ya ce sadaka ne masu kudi suka ji labari kuma suka ci gaba da yi sai sadakan kuma sai abin da aka ba talakawa talakawa suka dawo wurin annabi suka ce annabi sun fara yi sun ji labari annabi ya ce zalik fadlullahi wa tihi man yasha falala Allah ce yana ba wanda ya ga dama to as-sabiqun as-sabiqun masu rigai-rigai a aikin alkhairi kal ka bari a hika aiki a hika jin daɗi a hika aikin lada a hika kuɗi a hika jin daɗi ba su sha hawa ku ka ce ba ku sha hawa ba a hina kuɗi kuma a hina aikin lada shi ne aikin mai hankali an gane ko wato abdullahi bin umar wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'imar rajul ma dalla da namijin nan abdullahi bin umar ya ce da ma a ce yana tashi dare da ya ji labarin nan bai ƙara wasa da tashin dare ba an yarda mutumin kirki ne duk da bai tashin daren sai annabi ya ce dama a ce yana da kenan kamar yadda bahaushe ya ce in kana da kyau ka ƙara da wanka mai kyau ya yi wanka ya kake gani can kile salai kawai a gane ko Allah mana gafara ya ce mine ne ya ƙara da tashi dare tun daga ran bai wannan ba bai has tashin dare ba mu kuma da yawa daga cikin mu na in ka ga mu tashin dare azumi azumi yana wucewa Allah kai mu bali haba da Allah kuma da an ce alsabiquna sabiquna Allah samu cikin su ce amin ha ba amin malam musabura wallahi musabura ba haka ba ake shiga sabiquna sabiqun wallahi ba haka bane ba an gane ko masu gaugawa wurin aiki alkhairi Umar da Abubakar kwankiyar suka dinga yi wurin aiki alkhairi an gane ko wata rana annabi ya nemi taimako za a taimaka ma addini Umar ran ne ya ce yau sai na yi bulokin Abubakar sai na riga shi ya je ya tattaro dukiyar shi duka sai ya raba ta biyu sai ya karabi a yi aiki alkhairi da ya zo annabi ya ce umar me ya ka ɗauko wannan duke ya ce rabin dukiya ta ya rasulallah annabi ya ji daɗi ana nan sai ga abbakar abbakar annabi ya ce abbakar mi ka ɗauko ya ce ya rasulallah duka dukiya ta ce na kawo ya ce mi kabar mai iyallan ka ya ce allahu wa rasuluhu daga nan umar ya ce ban da iya ma abbakar ya yi ƙarfi na to kaga wannan su ne as-sabiqun as-sabiqun sai Allah ya ce me أولئك المقربون wa'annan sune ƴan gaban goshin Allah sune ƴan gaba ga Allah sune makusanta wurin Allah an gane ko su suke kusa da Allah subhanahu wataala a ina kenan في جنات النعيم suna kusa ga Allah subhanahu wataala a cikin aljanna mai masu ni'imomi masu ni'ima da yawa kaga ai ba sa zaman to ɗaya ba daga ashabul maimana an gane ko na'am sai Allah ya ce ni sallallahu ثلة من الأولين
Mm, وقليل من الآخرين mm.
على سرر موضونة Allah متكئين عليها متقابلين Mm, leka.
يطوف عليهم ولدان مخلدون Mm, بأكواب وأباريق وكأس من معين Allah لا يصدعون عنها ولا ينزفون Mm, وفاكهة مما يتخيرون mm, ولحم طير مما يشتهون mm.
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون Na'am جزاء بما كانوا يعملون Mm, leka.
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما Na'am إلا قيلا سلاما سلاما
gobe mun ji wannan insha Allah na'am lokaci yayi na'am wa hurun in wa hurun in gobe mun ji wannan insha Allah fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi kuma karamci ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazan mu Allah masu taimaka ma addinin ka Allah ka taimaka ka ƙara a cikin dukiyarsu masu neman jari Allah lullumka dukiyarsu ya ƙara masu jari mai amfani masu neman aure cikin samari Allah auratar da su masu aure kuma Allah zamnar da su cikin iyalinsu lafiya ya ƙara buɗa musu arziki mai amfani Allah mana gafara zunubanmu gaba ɗaya, Allah amshi aikinmu cikin Ramadan da wajen Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana eh, gamakatar da wannan aljanna mai masu ni'imomi اللهم يسر لنا الأمور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا اقض هوائجنا وهوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا واقض هوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين اللهم تقبل منا يا واحد القهار اللهم انا نسالك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نتعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته